أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بالكم لبالا فتنة أتذكرون وكان ربك بصيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya saki dawowa da mu a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora inda muka kwana wanda a jiya mun kwana a aya ta 19 a cikin suratul furqan wanda a yau za mu tashi aya ta 20 kenan wanda yake duk da yake an karanta ta a jiya amma a bayanin ne bai kare ba to shi yasa sai muka sake dawowa da ita a yau din kuma an yi kwana biyu ba a je Allah lama ba da yake ya dan ya tafiya zuwa Sokoto akan wani uzuri da ya kama to shi dalili to amma gashi Allah saki Allah ya sa sun dawo da haka insha Allah za mu ci gaba kamar yadda aka saba din a ubangiji madaukin sarki yake gaya mana cewa a a shine Allah madaukin sarki yake yana mana muna akan ayar da muka karanta a jiya cewa ma arsalnaka wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kulun ta'ama wanda su waɗannan mushrikan makka kamar yadda bayani ya gabata cewa su suna magana akan cewa ta ya za a yi me yasa shi mali hazar rasuli ya akulu da'ama wa yamshi fil aswaq me yasa za a ce shi manzo ne shi ya Allah ya aiko shi kuma amma yana cin abinci yana zuwa kasuwa yana sauran al'amura irin na mutane to shine sai Allah ya masu ya masu raddi akan wannan magana din cewa ma arsalna qablaka to ai ba gare ka haraba ba gare ka haraba ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ma arsalna qablaka ai ma aiko ba kamin kai minal mursalina daga cikin manzanni ba aiko ba illa innahum la ya'kuluna da'ama face ai suna ci abinci duk manzanni da an kai sannan wayam shuna fil aswaqi kuma su ma suna zuwa kasuwa mana saboda haka kasancewa su watan suna cin abinci wannan ba aibi bane kasancewa suna yin irin watan halaye na mutane ba aibi bane domin in Allah ya aiko wani wanda ba mutum ba ai ba za a iya fuskanta shi ba tunda in Allah ya aiko mala'ika ba za a iya ganin shi ba dan in ka ga mutum ya ga mala'ika sai dai mutuwa za ya ko in dai ba manyan bayan Allah ba waɗanda suke sun kai matsayin da za su iya ganin mala'iku din ba kamar daga cikin sahabbai an samu irin wannan yana faruwa din har akwai sayyidina imran bin husayn radiyallahu anhu daga cikin sahabbai har daga dama wani lokaci sai ce a mai shara a share ya sa matan shi a share mashi gida sai ce zai baki ma'ana mala'iku ne za su zo wajen shi to saboda ka in dai ba irin waɗannan ba duk wanda ba irin su ba manya ba in ya ga mala'ika na nayi bai kwana duniya sai magana zuwa magana zuwa lahira ce ranar to saboda haka ko kuma a ce Allah zai aiko amma ya aiko aljannu su ne annabawa din kaga duk dai akwai abun ba zai yi ba to saboda haka sai Allah saboda rahama shine sai ya aiko jinsin mu dan adam kuma wannan girmamawa ba ce ai don girmama mani dan adam din Allah yayi a ce gashi manzon kuma daga cikin mu shi yasa kaje ubangiji ya dauki yana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum daga cikin kanunku ku jinsin mutane wannan daraja ce mai girma don ina jin ba wai a ce jinsin yau inda a ce za a samu wani abu sai a ce ai dan garin ku ne ina jin zaka yi jin dadi heda ce dan wasu gari ne ko sannan a ce dan wajenku ne ya yi bisa ga a ce dan wani waje ne kuma kuma a ce dan gidanku ne gogo ya a ce dan wani wuri ne to kaga ubangiji madaukakin sarki da ya aiko manzo annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine mafi girma cikin manzanni gaba daya to sai Allah ya aiko shi a cikin mutane ai in ba da godiya ga Allah ba mu da kamata mu sai sai mu ta gode ma Allah don Allah ya girma mu ɗan adam sai Allah ya aiko babban manzon da ya fi kowa daga cikin manzanni amma kuma cikin mu mutane din kaga wannan shi ya kamata a ce su mutanen maka sun samu tun daga su garin su bane fa kaga kamata ya su ji dadi su yi alfar da ma dan garin su ne zan babban manzon da ake magana din ta ma ina kuma dan kabila su shi ya kamata su yi din to amma da yake ubangiji wadakin sarki in bai kaddara ma mutum hankali ba da tunani mai kyau da kuma imani ba to sai ka isko duk irin darajar da Allah ya bashi ba zai ganta ba to shi yasa suke fitar da maganganu shi yasa Allah yake musu raddi akan wannan magana din cewa ai dukkanin manzanni da an kayu gaba ɗayan su ai kowanne daga cikin su wata ai suna zuwa kasuwa suna cin abinci suna yin larurori na dan adam sannan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan sai ubangiji wadaki sarki yace mun ka sanya sashin ku ga sashi sun ka zama wata matsayin fitina tsakanin juna a tasbiruna shin za ku yi hakuri ma'ana shine dan ubangiji wadaki sarki zai tabbata da ganin shin za ku yi hakuri akan irin duk yanda Allah ya aje kowa zai yi hakuri akan haka din wa kana rabbuka basira ubangiji madaukin sarki watan bai gushi ba mai gani ne ga dukkanin abunda watan bai suke aikatawa to anan sai ya zama ubangiji madaukin sarki watan ya fifita mutane daban-daban zaka ga wani ubangiji madaukin sarki Allah ya hore mashi lahiya zaka ga ina abunda yake yi kai in kai shi take cikin lokaci za a samu matsala amma shi kuma Allah ya hore mashi lahiyar da zai yi wannan abu ba tare da wata matsala ta biyo ba to wani lokaci su kuma wasu in adam wasu mutane daga cikin mutane ba su da tunani da kallon cewa ai Allah ne watan ya bashi wannan baiwa din ta lafiya din sai mutum ya ta kallon cewa ai shi watan tammi ya za a yi a cewa ne yana da lahiya amma shi ba shi bane to da haka sai yana ganin cewa ai shi tunda ubangiji wa rakirki Allah ya hore ma wani lafiya sai yana hasadan me yasa ya samu wannan lafiya din to haka shi sai yana ganin kamar shi ya kamata to ba haka lamarin yake ba kai in wanda abai da lafiya ne sai ya roƙi Allah shi ma Allah ya bashi lafiya kamar wani din shikenan in akwai wani aiki musamman wanda haka yana kokarin yi musamman aiki wanda yake na Allah kana ganin kai ma kana son Allah ya baka lafiyar da zaka iya kokarin wannan aiki din dole sai ka roki Allah mana wannan ba nawa bane sannan ko kuma wanda yake talaka da wanda yake mawadaci mai kuɗi sai ya zama haka talaka yana jin zahin me yasa wani ya samu kuɗi kaza kila ma zai iya cewa ai tare mun ka fara neman kuɗi da shi ya amma gashi yanzu ya zama mai kuɗi ni ko ban samu komi ba to wannan ba haka lamarin yake ba wannan lamarin ne na Allah za ku iya tashi haka nan din kuna neman tare amma Allah ya ba guda daga ciki wani bai samu din ba kuma kai kuma kai hakuri ka miƙa lamarin ga Allah kuma kai tunanin ba kila shi ya zama alheri gare ka shi yasa Allah ya baka kanin din saboda haka kuma ka zo ka dage ta ka taro ko Allah ne ya baka din kuma wannan ba wani abu ne Allah ne ya bashi in kana ganin wasu manyan gidaje ne Allah ya bashi ko manyan motoci to duk irin kalan motocin da aka gare shi din to Allah yana da irin su din har gobe da ba kariya sun kai ba yana da abin da zai iya baka kai ma ka ce ka sai irin su din ka haudin kai ma in sutura ce ki samu tsada har yanzu Allah yana da kuɗin da zai iya baka kai ma ka je mana ka je ka sayi din to sai ka roki Allah ya baka in kuma kaga Allah bai baka ba to ka kaddala hakan shine hizma da hiri gari ka kurum amma ga kai tunanin cewa zaka yi ga cewa Allah ya ma ba daidai ba ko alama sannan haka abubuwan suke tafiya ko a harka ne na kila ko mutum ya ga cewa ya rade yana nema ba ma tare sun kafara ba kila sai ya ga wannan ai ai ma ya riga shi fara sai ya ga cewa ani na shekara kaza ina neman kuɗi amma wani gashi yanzu daga baya taso yana nema amma kuma cikin lokaci gashi har ya zo ya take ne ya wuce ni ni ko sai na gani a ba haka akai ba kada mutum ya kuskure ya ce zai aikata wani mugun aiki wanda za cutar da dan uwan shi musulmi saboda hasada akan haka din wannan haramun ne duk wanda zai zai sanya wannan kuduri a cikin zuciyar shi na wani mummunan manufa na sun ne kai sai ya ga wani ya rasa to wannan jayayya ne da hukuncin Allah domin Allah ne ya bashi ba kai ka bashi ba kuma wayo ne ba hikima ce bace saboda haka sai ka bashi nan yanda Allah ya wannan hukunci shikenan kai hakuri akan haka din sannan kuma ko kuma ta irin wanda za a ga harka ne ta kasuwanci a tsakaninsu wannan yana ɗan kasuwa da ɗan makwabtaka suke na shago ɗaya misali ko kuma tare suke fita sai a ga amma ga wannan shi Allah ya ɗaga shi sama da kai kuma kana ganin farkon jarin ku kila duk guda ne amma sai gashi an samu canji kuma ubangiji ba dake suki ya samu shi ya samu ɗaukaka shi kuma a cikin kasuwanci shi ya zama wani abu to shi ma wannan ga ka ɗauke cewa ai daga gare shi ne ba daga gare shi bane Allah madaukin sarki ne ya wannan kuma kar ka kuskura ka sanya hasada shi a cikin zuciyarka ko kuma a ce harka ce ta yan siyasa misali shi ma wannan yana so mukami kaza wancan yana so to amma kuma sai karshe sai Allah ba wanda wanda ya bade shikenan ga hakuri mana haka Allah ya tsara Allah ne shi ya zaba ba yanda za a yi saboda haka duk irin waɗannan abubuwan da haka suke daban-daban sannan haka nan ko kuma a ce cikin haka ne ta karatu na ilimi kenan kila kun tashi kuna karatu tare da kai da mutum tare kun ka fara karatu amma sai Allah ya daga shi ya bashi daraja sama da kai ya samu ilimi wanda kai baka samu misali shi ma nan wajen ya zama dole kai da hukunci ne Allah ne ya bashi ba wayo ne bane ba hikima shi bace shi ma wannan bai wace wanda Allah ya bashi kai kuma sai kai hakuri akan wata haka nan din yanda Allah ya da kuma ka tarko Allah ya baka din don Allah koyo shi bai fasa bayawa din kowane lokaci to saboda haka shi yasa ya zama dai malamai suke ta daidai irin wannan aya malamai suna maganganu game da ita hasada munin da aggare ta eh tana da muni kwarai da gaske je mun fara bayani cewa in ba manci ba duk a sama farkon abin da an ka fara saba ma Allah da shi kenan yin hasara din da shi an ka fara saba ma Allah a sama shine muka yi magana akan cewa shi dan da Allah halacci annabi Adamu alaihi salamu bayan ya sanar da shi su a waɗannan ilimin sunayen abubuwa ƙarshe ubangiji tabaraka wata'ala ta mala'iku har da shi dan yana ciki don da ba shi dan shi da farko mai ibada ne kuma malami ne to da haka lokacin da Allah ta rasu ya ce ba annabi Adamu an bihum bi asma'i haula an bihum bi asma'ihim ka ba su labarin sunayen waɗanda abubuwan to dai ba su labarin sunayen abubuwan sai Allah ce musu to duk ai sujada ga annabi Adamu gaba ɗaya duka ga shi ya to a lokacin duk mala'iku sai sun ka aje duk babu wani abu a cikin zuciyarsu kowanne daga cikin mala'iku sai suka yi suka yi wannan sujada da Allah ba da umarni amma shedan sai ya ce kai shi kan ba zai yi ba shi ya za a yi a ce annabi Adamu da za an ka halitta nan bayan shi shi da ya shekaru da yawa da halitta amma yanzu yanzu ga daga baya a zo a halicci annabi Adamu kuma a bashi daraja hayar shi shi ba zai yi ba kuma Allah yake ga ma wannan fa da kaga shi ba zai yi sujada ba kai tsaye sannan kuma har ubangiji madaukin sarki a yake gaya ma annabi adamu to tunda da yako haka yi girman kai ga umarnin da ne baka ba za ka yi sujada ba to ka hita daga cikin aljanna baka sai an ka ce an kore shi don da aljanna cikin aljanna shi da yake zaga ta ba da yake so haka ciki sai kai wata yawa ta cikin aljanna in son rai to sai Allah ce amma ya hita tunda da yake yi girman kai bai yiwa ka yi girman kai kuma a baka cikin aljanna haka Allah ya gaya mashi kaga kamata yayi yana dama aiko sai ya gano cewa da yayi kuskure sai ya tuba to ba shi yayi ba sai ya dawo ya ce to shi kautun da ku an ka an ka kore shi daga aljanna saboda sanadiyar annabi adamu duk sai ya halaka da zuri'a ta gaba daya kai su wuta kaga wai ba wai magana da dama wani a shi magana ma kare wani tsaurin kai ta kita shi gurin to shine malamai suke cewa to in ka diba mi ai jawo asalin wanga ban hasada ce ta jawo ya haka din wai saboda hasada ya zai annabi adamu Allah ya bashi daraja sama da shi ya to kaga abun yana da musiba kaga kenan duk wanda zai bi hanya ta hasada wani dan uwan shi la'alla wanda suke gida guda ne ko kuma wanda suke waje guda ne ko wanda suke gari guda ne ko kuma dai wanda wani aiki yake hada suri daya to da kayan wannan ka bi hanya ce ta shirin don shi ɗaya fara irin wannan hasada ɗin sannan ka san kuma kai magana cewa nan ƙasa shi ma haka da hasadan ne aka fara swaba ma Allah shi ma tsakanin kabiru da habiru cewa saboda annabi adamu alaihi salamu ƴaƴan shi da ake haifawa mace da namiji ne ake haifawa to kowanne sai a ɗauko ɗan ɗan sai a ɗauko namiji na wanga ciki sai a haɗa shi da mace na wancan cikin da aka haifa daban shi ko mace wancan a ɗauko ta da wanga namijin don amma dai ba a haɗa waɗanda aka haifa ciki ɗaya shi ma haka ake yi amma ƙarshe tsakanin ƙabilu da habilu sai ya zama shi ƙabilu wasu na cewa wadda an ka haife su tare da shi da ita ne sai ya zama ta haife wanda an ka haife su tare da habilu kyawu kuma yanzu hurhure za a yi kaga kowa ne ta wani zai aure jiki nan ya ce shi kan bai yadda ba lalle shi ta shehe su kuma ga shi Allah ne tsara hakan ga yadda za a yi ya nuna bai yadda ba annabi adamu ya yi yayi da shi ya kiya ƙarshe sai da ga annabi adamu ya je wurin aikin hajji sai ya zo sai ya kashe dan wannan shi wannan habilu din ya kashe shi kawai ya dauke matar ya ne ya tiyata da ita kuma wani wani shi bangare daban wai saboda hasada ya za a shi a ce shi za a aure tashi ma'ana ta hekyau kuma sannan kaga shi ne hasada da kenan kaga kenan shi ne farkon hasada din wasu kuma sun ce hasada kuma har yanzu za ta iya zama kuma daga watan saboda sun yi kamar yadda ubangiji wadda suke ba da labarin cewa sun iskar raba kurbanan ko shine sadda su watan sun yi wani aiki na ibada to sai aka karbi na shi habiru ba a karbi na kabilu ba shi ma na wajen kuma sai kara mijin zai hasada kuma saboda ko can shi Allah yana karbin masu na mutanen kwarai ne to shi ku baya da zuciya mai kyau sai Allah bai karbi na shi ba to amma karshe ka gani sai gashi ya zo ya wannan hasada din ya zama sanadiyya fara don shi ne farkon wanda ya fara kashe dan adam a duk duniya gaba ɗaya kuma wannan din bawan Allah shi habilun da aka kashe din shine farkon wanda shine farkon gawa a cikin duniya shi ma gaba ɗaya karshe sai gashi eh shi ne farkon gawa a duniya don shi da ya kashe shi ma lokacin ai kasa ma yayi war zai ya ruhe shi don bai san abu da aka yi ba tunda ba taba gawa ba shi yana harko ya ta tunani sai da dauke shi ya tayawo ya rasa inda zai shiga sai da Allah ya turo hankaka sai ta zo hankaka din ana cewa suna fada da ƴan sai ɗaya guda ta kashe guda shikenan sai ɗaya ga hankaka tana ta tonon ƙasa ta tona ƙasa sai ta jawo guda ta sanya ciki sai ta mayar da ƙasa ta rufe sai ga a shi hakan ga addade shi ba sani ba kenan to shine har yana cewa kai tona yanzu ya kasa ya zama kamar irin hankaka shi yau ga hankaka mata hishi kasan da mutum da hankaka ta haiku abu ya yi kasi ya yi nohi da yawa to ka gani to shi din ne to haka abun yake to shi to ka gani to shi ne farkon yin watan yin wannan abun to hasara ta jawo haka din to yin kaddi ba yanzu shin wace riba shi ɗaya ci ga hasara da yi taɓewa ɗaya ci fa tunda sai gashi ya zama tsinanne la'anannin duk duniya gaba ɗaya yau duk yaron da zai fara koyon karatu kaga farko abin da aka fara cewa fara tsine mashi dan ko ya fara kora ko ya fara da uzu billahi minash shaitani rajim koko kaga abin da ya fara da shi kenan saboda la'antar da Allah ya bashi ya riga ne saboda yayi hasada ya girman kai sannan shi ma wangana ne kabilun shi ma sai gashi ya zo a hadisi manzo Allah sallama ya ce har gobe duk wanda ya kashe wani saboda ya zama sanadiyar shi ya koya mutane kashe kisan kai a duniya to duk sadda wani ya kashe wani sai an rubuta mai lashi kamishin shi wancan na farko din saboda shi a farko wanda ya fara koya mutane wa aka kisan mutane me ja mashi wannan hasada ta zaga na hasada wata mummunan abu ne mai munin gaske sannan har yanzu in ka duba za ka ga abubuwan da sun ka shafa wannan duk karantarwa ne duk da yake su waɗannan daga manya ne wasu malamai suna cewa duk abubuwan da sun ka faru irin wannan din duk sun faru ne ba don komai ba don ɗaya watan saboda sai an bi ta haka nan ne sannan abun annabi Yusuf zai tabbata amma ƴan uwan shi in ka duba ai kaga abin da ya faru shi ba ta dalili haka ne ko annabi Yusuf da shi da ƴan uwan shi kallon kamar hasada ce na ya za a yi gashi shi zai samu ɗaukaka daraja a gidansu sama da su wago kaga duk abubuwan da sun ka faru sun ka faru to kuma shi ya karamin su kuma to kaga sai ga do'a ba su kawo da su manya ne su to kuma wasu malamai suna cewa abinda a dalilin dai wannan abu ya faru tunda dai sai an yi waɗannan abubuwan ne sannan har zai kaiwa ga darajar zai samu din don inda ba a zo an kai wannan abun sun ka dauke shi sun ka je da shi wajen kiwo sun ka jefa shi cikin rijiya har sun ka sai da shi matsayin bawa to duk a za a haya kai misira din har ya zauna gidan sarki din kuma bayan ya zauna gidan sarki har shi ma ya dawo da sarki din kaga duk sai ai wannan abubuwan to wasu malamai suka ce wannan shine dalilin da yasa wannan ta faru din da haka ga su dukan su mutanen kiki ne amma sannan har yanzu daga ciki in an ka duba mutanen makka babban abin da ya sanya su sun ka kiyarda da manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama wannan hasada da ita ce ta jawo su ma wai hasada su ya za a yi a ce shi manzo Allah shi da ai yaro kuma maraya talaka amma a ce shi ya annabi wai shi Allah ya aiko annabi su su yadda ba ga manya manya su su su su manya manya mutanen gari su Abu Jahali su walid bin mugira da an manya masu kudi kasan shi ce mai maza Allah ya taba yi shi walid bin mugira ya ce kai annabcin nan inda gaskiya ne da shi za'a ba saboda ya yi maza Allah shekaru kuma ya shi kudi wai shi a hujja ta kawai ya yi maza Allah kudi da shekaru da ka wai inda gaskiya ne da shi zai zama annabi din to kaga me ya ja musu wannan duk girman kai ne da hasada ya ja musu wannan karshe ga su suka zama su ne mafi zama tsinannu a cikin la'antatu al'umma maza Allah kenan sallallahu alaihi wasallam su Abu Jahalin su utubatu bin rabi'a walid bin mugira su shebatu bin rabi'a din nan irin su abu uqubatu bin abi mu'ayyid duk dai ga sunan manyan kafiran nan duk me ya ja musu wannan ne hasada ga manzo Allah wai me yasa a ci shi Allah zai aika wa annabi to nan za ka gane dabi'a cewa daga shi dan ta samu asu ta gangaro ga manyan manyan kafiran duniya gaba daya kaga bai kamata musulmi musulmi ya yadda ya dauki irin wannan ya san ya ga rayuwar shi ko kadan sannan haka su ma yahudawa su ma wannan hasada ce ta hana su ma su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su sun karanta a cikin littafansu sun ga cewa Allah zai aiko babban annabi na ƙarshen zamani wanda duk cikin annabawa da manzanni gaba ɗaya shine shugaban su wai da sun ka karanta sun tabbatar da haka nan kuma sun karanta sifofin shi sun gani kuma da sun haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ga duk ya cika waɗannan sifofin da sun haka gani ne a cikin waɗannan littafan nasu kaga abin da ya rage sai imani kenan go sai sun ka dawo kuma suna hasada ato ai tunda ba bai hudi bane kuma balarabi ne dan garin makka su ba su yadda kuma su kuma kaji abin da ya ja musu wannan halaka su kuma sai sun ka kiyarda shi yasa kaji Allah na cewa am yahsudunan nasa alama atahumullahu min fadlihi suna hasa da mutane ga abin da Allah ya ba su na falalashi wai ma'ana suna hasa da manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam saboda ya bashi annabci wai tunda baba yahudi bane shi su ba za su yi imani ba su yadda ba su yadda to kuma haka suka ce sun san gaskiya din ne sai dai an ka samu wasu waɗanda an na kware daga cikin su sai na Abdullahi bin Salamin su kam sai suka yi imani dan shi Abdullahi bin Salamin shi cewa ai shi da ya ga manzo Allah ma ya ce sai ga ya gane shi kamar yadda ya karanta shi a cikin littafin nasu he sai ji ma ya yi sanin mazala he da ɗanɗanai wai bai ma san ɗanɗanai bai san ɗanɗan shi ba kamar yadda san maza Allah ya ce saboda ya karanta maza Allah ga sifofi da komi da adadin shi rayuwar shi da komi ya ce amma ɗanɗan shi bai san waɗannan ba ko bai san ko shekara na zaya ba duniya ba da sauransu ba to wannan shi irin su ne sun kai imani amma sauran yahudawa ɗin gaba ɗaya sai sun ka kabe ba za su yadda ba wai saboda hasara tun da ba ba yahudi ba ne ɗan uwansu ba ba ba za su yadda ba kaga kenan hasada sunna shedan ce sunna kafirai ce sunnan munafikai ce ka ku san ba sunna guda mai kyau ne ga ku to kaga duk duk kowane mai muni ne to kaga abin da ya kamata sai mu ta yi kudi ne sun ce wannan don haka Allah ya tsare mu daga sharrin hasada shi yasa ka ji ubangiji madaukakin sarki yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rika yin addu'a cewa wa min sharri hasidin idza hasada Allah ya tsare shi daga sharrin mai hasada duk lokacin zai mashi hasada din to kaga shi yasa aka saukar da waɗannan sururi waɗannan ayoyi waɗannan sururi falaki da rasu dinan da haka malamai suna cewa kuma kowace za a iya mutum da ya karanta su kowane lokaci ne eh in mutum na karanta su musamman a bayan kowace sallah ta farilla ko da kafa uku uku ne to insha Allah Allah ya tsare shi daga sharrin masu hasada da masu jin zafi irin wannan din to Allah ya kiyaye mu daga sharrin hasada sannan shi yasa al-imam suyudi shi kuma wani babban malami ne wanda aka yi a misra shine wanda yake mai rabin tafsirin na- na jalalaini to yana da kuma tafsirin ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'sur to shi abin da yazo sai yana da sahin ni'imomin da Allah ya mashi sai ce shi cikin ni'imomin da Allah ya mashi ya gode ma Allah yana daga cikin ni'ima da Allah ya mashi ko da ya taso wajen harkar ilimi sai huskanci mahasada da yawa wai shi cikin ni'ima ya kalli sahaba ba an fahimci in bai ba dauki abu wata matsala ba shi sai sa cikin tsarin watan ni'imomin da Allah ya mashi yana da sahin ni'imomin to sai gashi ko aka waye gari wanda ana cewa Imam Suyuti shi sai zaka ji ana bikin a ce mashi khatimatul kuffazi aka aka gari khatimatul hufazi in ka ji an ce alhafiz ba fa karamin mutum za a ce ba alhafiz ba in ka ji an ce ala- alhafiz wani irin su alhafiz ibn hajar alhafiz wani ga sunan dinnan to ba karamin karatu za ka yi ba ka zama alhafiz ba to shi ya zama sai ana mai lakabi da khatimatul hufazi kuma shi za a same shi kusan kowane fanni na ilimi da waya ka samu fannin da imam suyudi bai bai taba ba cikin ilimi ba kowane bangare za ka samu bangaren tafsiri ne bangaren hadisi ne bangaren a fiqhu ne bangaren abin nan ne na wanda yake shi wasu harkar lalauci na lirabi kenan duk dai bangara daban-daban da sani ko ina shi ne da waya ka samu inda bai wallafa littafi ba kuma bangare littattafai barkatai masu yawa to karshe shi lissafi yake ni'ima ce daga ce da Allah mashi ya samu hasala lokacin karatun shi to wannan hashi yasa malamai wani lokaci suna ba da hikayar wani mutum da ake cewa ya faru tsakanin wani sarki da shi da wani malami da kuma waziri ne ko na cewa wanda aka samu cewa shi wannan waziri yana tare da sarki amma sai aka yi wannan bakon malami ya zo lokacin da ya zo shi wannan malamin to sai kuma ya samu shiga wajen sarkin sai ya zama sarkin yana jin sha'awa tai yana son ya su rika hira tare da shi ya kullu yana kiran shi zuwa kusa gare shi aka ce sai shi wazirin wata rana sai ya ga a to lalle ko wannan bakon malamin ga da ya taho ko fa ya an shi mai fada hakinan dan yanzu gashi ya koma sarki ya hiji ne bisa ga shi ya sai ta tunanin to yanzu ya za a yi to amma wata rana sai ya zo dan kira shi wannan bakon malamin gidan shi sun ka ci abinci tare da tafarnuwa ciki sai ya ce mai ayya sai dai akwai matsala guda ya dan yi mantuwa ya mance ya sanya tafarnuwa cikin abincin nashi kuma ga sarki ba sun tafarnuwa ku don haka abin da ya kamata in ya zo kamata ya yi in ya zo wajen sarki tun daga sarki na son su yi hira tare da shi ya kuma in ya dan zo inda yake dan to ya dan rika rufe baki ne don gudun kada warin wannan tafarnuwa din ya sa sarki ya jiya ya zan ba zai ji daɗi ba sai ce to shi kenan tunda shi bai sani ba sai ya dawo kuma wajen sarki din sai ya ce mai ai ranka ya daɗe ka zo ka ce ka ɗauko bakon mutum kurun ka aji shi gaban ka kullum kuna hira da shi ya gashi na yanzu ya ta cikin gari kullum ba da labari ya kai yana cewa kai wari kaka yi ma sai ya ce wannan bakon abin da ya kace ba sarki kenan cikin gari haka kai a cikin gari wari ya kai ya ce bari ya tawo kuma haka ne sai ka ga yana tarar da hanci nan in ya tawo inda kake an ka zo sai kawai shigo sai ga bakon malami ya shigo ya riga ya gama shirya bam din shi kenan shi kuma sai ga bako yana shigowa sai dan zauna da nesa sarki ce a bismillah ai matsona ne mana sai ce a ko na sai ce aka matso mana sai matso sai dai idan ga matso kin ga sarki kaga sai ya rada baki go tunda ya san ya ci abinci mai tafarnuwa don ka sarki ya ji wannan wari din yana jin haka sai kuma ya ce a sai sarki ya ga yana zaɗe baki din da hanci ya to to lalle a shi abin da magana gada wazir ya hudu kenan gaskiya ce kenan cewa yana yana ce yana ba da labari cewa ai sarki wari ya kai warin baki ya kai subhanallah shikenan sai ɗaya kusa ta ji hasala ya dauko takarda rubuta takarda kawai ya bashi yace maza ka je ka kaita wuri kaza ya ga inda zai tura su zuwa can wani a ce kamar a ce wani hakimi na shi ko wani daga cikin bangaren sarauta shi ne haka ya tura shi ya je ce ya kai wannan takarda to da aka zo shi abin da ya rubuta cewa duk wanda ya kawo wannan takarda din a kashe shi saboda abin da yasa raina ya baci sai za a yanzu shi a matsayi na yanzu kuma ya dauke shi da girma har yanzu shi kuma ya dauke shi a matsayi yana cewa yana wari har daɗi mai hanci ya kai na ɗan baki ya ba shi wannan takarda ya je ya kai ta sai ya hita bai sani ba shi kuma ya je bi hanya sai ya haɗu da shi wazirin can bisa hanya sai ka tambaya sai a me ake ciki sai ya ce mai ai da yake sarki ne ya aike shi zuwa wuri kaza ya kai mai takarda can sai ya ce to to yanzu shi ya rubuta da kai ne ko ko dai sawa ya an ka rubuta mashi sai ya ce a shi ya rubuta ta dai da kai ne sai ya ce to aiko yanzu a matsayin kai da abba ko ba kai kamata ka kai ga takarda din ba sai ce shi ya kamata ya baya je ya kai ta sai ce a to ai abinda an matsala kaga ya aike ni kuma in ban je ba zai iya ganin kaman ya aika na zuwa sai ce ba matsala ka je ka samu wani wuri muna wanda zaka zauna sai in na dawo sannan sai ka sai ka fito don haka da ya ce da ya bashi saboda ya san shi ka'ida ta sarki duk inda zai yi rubutu in aka ga ya rubuta da hannu ne da kai ne to wata irin babbar kyauta ce za a yi amma in ba kyauta ce za a yi ba bai rubuta da kai sai dai sa sakace da rubuta to sai da ya tambaya ji an ce sarki ya rubuta da kai ne da hannu ne to shi yasa ya ce don haka shi zai kai wannan takarda ai ya karba ya je bi hanya shikenan ya tafi ya je yana zuwa ya bada takarda ana duba an ga abin da sarki ya rubuta duk wanda ya kawo takardar na a kashe shi a kawo mai gawa ce kawai ana gada haka na an gaji to ina sarakunan dogara to bismillah ga aiki ai ko sai kama wada shi wallahi ba shi yanka ko suka ce ai wanda ya kawo an gaci kuma kai ka kawo saboda haka ya ce shi ho ba shi bane an gaci ina ai magana ta kare kai ko an ce wanda ya kawo shi sarki wanda ya kawo an gaci sai ya kawo shikenan sai sun ka shiga aiki kawai a shikenan muna to shine aka ce bayan an zo an kawo masarkin gawar tashi sai ya ga ah to shi ai wannan malami ya san ya ba takarda ha don haka wannan sarki ya san ya wannan watan malami ne ya san ya ba takarda amma ya an kai yanzu gashi ya ga ba shi bane an ka kashe ki ba ga waziri ne an kashe kuma sai sa a gane ki inda sarkin da yake an ka je aka gano inda yake a shi inda wannan malami yake bakon an ka gane ki inda yake tambaye shi kai ya an kai haka ba na aike ba ya an kai sai ya ce ai kaji kaji ga yanda muka shi ganin ne ya ce a shi ya kamata ya je kai wannan takardar sai ya ce to yaya kun kai da kai da shi ya kame hakan ga to shi sai ya bashi labari ya ce a to ban san abin da dai an karshen mu dai mun dai ci abinci da ni da shi gidan gidan shi sai da bayan mun gama ya ce to sai dai akwai tahornuwa cikin abincin kuma ba ka son tahornuwa in na zo in dan rika zaɗa baki na don kai ka ji warin wannan tahornuwa din ah to yana jin haka nan sai ya gano to ashe ma kici nake ne shirya sai sarki ya gano haka nan yana jin haka nan sai ya ce ka aiko alhasadu adilun ya qatulul hasida qabla almahsud ilayhi yace amma kai su hasada akwai adalci gare su ko wato ita hasada kenan ashe tana fara kashe wanda yayi ta kamin ta kashe wanda an kai ma kenan to kaga kaga shine abin da ya kalla kenan sai ga cewa shi wannan bakon malamin shi an kai ma wannan hasada din amma karshe kaga ta kashe shi wazirin ko shi da yayi ta din to kaga shi yasa malamai suke cewa babu inda mutum zai yi hasada kuma ya ci riba ta babu duk inda zaka yi ta sai dai ka samu hasara cikin ta ba za ka ci riba ba to to ka gani ba inda ci gaba yake duk sanda zaka yi hasada ga wani ko menene kuma a bangaren duniya ne a bangaren addini a bangaren menene dai ko ta ina ne dai ba wata riba da aka ci yanzu kun daji waɗanda ganin wacce riba ciki shaidan ya ci riba koko da shi ƙabilu ka gani ba inda riba take koko da watan shi kafiran makar sun kai ga manzo Allah koko yahudawa da sun kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam hasada din wa ci riba ciki kaga babu koko shi wanga wazirin shi da malami wacce riba ka gani to haka lamarin yake to shi yasa gaskiya ba yake da hadari saboda ita hasada din ko da zaka yi ta matsayin jayayya ne kake da hukuncin Allah Allah ya ba wani kuɗi kai bai baka ba sai kana jin hashi kana hasada kana son ka gwada ma Allah kuskure kai Allah ai ba wani addade ka ba kudi ba ni addade ka ba kenan ko kaga gyara ne zaka wa Allah kenan saboda kana ganin inda Allah ya ba wancan wancan da Allah ya ba kudi na ba shi ya kamata ba kai yadda ci ko kuma in watan a wani abun ne na daban dai ko wani irin bangaren na ilimi ne ko ko dai ko wani abun ne na duniya ko menene dai kana son ka gwada ma Allah kuskure wani Allah ya ba daidai ba kenan kai addade ya ba ba wancan din ba ko malamai suna cewa ita hasada nan kala biyu akwai wanda za ka ga shi hasada da yake yi yana yin ta ne bisa ga shi in ya ga wani ya samu abu kaza ina dai a ce wani din ya rasa abin ya dawo gare shi shi guri na yau a ce wani duk abin da wani ya mallaka duk ya dawo gare shi kadai ya zama shi bayar shi ya to wannan kenan hasada ta bi kuma akwai wanda shi dai ba ma wannan ba shi dai in dai wani ya rasa shi bukata ta biya ko da ba shi zai samu ba an gane ko da abin bai dawo gare shi ba shi in dai wani din ya rasa shi kenan shi bukata ta biya kaga ka ta mahimmu ne ko tunda kaga shi ko lama bai samu shi kenan a to shi wancan kaga in abun ya koma gare shi kaga ya samu lama kenan ko to shi kuma wanganan ne shi gaba ɗaya shi nashi in dai ya rasa din kawai shi bukata ta biya to kaga wannan ne dai abubuwa ne wanda suke gaskiya masu matsalar gaske saboda haka duk wanda yake zai ya sada to gaskiya babu wata riba da zai ci kuma shi kuma wanda ake ma hasara din kai ko da ka fahimci wani yana baka da hasara din akan abun da duk Allah ya hore maka ko menene to kai dai kawai ka sa gaban ka kawai ka sa Allah gaba kuma duk abin da za ka yi kai don Allah za ka shi Allah shi da shi gima gaba ga dun lamarin ɗin shi yasa ake cewa akwai wata wata taɓa zuwa tana maza Allah sallallahu alaihi watan kirari tana yabon shi sai tana cewa Allah ya ja kwanan makiyanka da mahasadanka kai maza Allah ya saka wannan wannan addu'a wa Allah ya ja kwanan makiyan shi da mahasadane to cikin zabe wasu kuma suna ganin to ya za ta yi wannan magana ita kuma ta ce wani abu ya ja kwanan makiyan shi malwakin da ce Allah ya halakar da suwa sai ɗaya ce a dakata mana ai abinda take nuhi misali Allah ya ja kwanan mahasara don ɗaya su ta ganin abin da za su jin bakin ciki din kullum tunda shi annabi kullum ci gaba din zai ko to tunda ci gaba zai ta yi kullum kaga in makiyaje ne ne kwanin ne tsawon kwana ha kaga kullum bakin ciki za su ta ji ko to wai shi ita shi annabi ta ba ba wata manufa mara take nufi ba to saboda haka shi yasa ake son dai mutum ya zama ya wanke zuciyar shi kullum ya huskanci Allah kawai to in mutum ya fuskanci Allah za ka ga insha Allah abubuwan za su ci gaba a kowane lokaci nashi shi kuma duk wanda ya sa shi gaba a wajen hasara din to za ka ga abubuwan nashi yana lalacewa ne ko shi yana yin kasa da haka muna roƙo Allah ya tsare mu daga wannan mummunan ɗabi'a Allah ya kare mu kar mu shiga da cikin masu yin hasada kuma Allah ya tsare mu daga masu da albarkacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama na'am to sai aya ta gaba wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana lawla unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa tawduwan kabira
a to sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa bayan waɗannan ayoyi da Allah yake nuna mana cewa to dukan dai abinda da Allah ya ba wani to kada mutum ya rika kallon me yasa hakan ta faru to sai Allah ya saki dawa na jan hankali mana cewa wa qala alladhina yana gaya mana su kuma sauran ci gaba da halayen waɗannan kafiran sai ke cewa wa qala alladhina waɗannan wanda suke la yazuna liqa'ana ba su jin tsoron haduwa da muwa shine ma'ana waɗanda kwata-kwata ana musu wa'azi da cewa akwai tashi alkiyama ha duk wanda ya cutar da wani ko kuma duk wanda bai imani da Allah ba ya bauta ba Allah ba ga irin abin da Allah ya tare da mashi na azaba to amma duk da haka na wannan ba shine ga wasu ba kwata kwata ba abin da ya sa su ba su tsoron komai to shine Allah yake cewa to su wadanga mutane wanda ba su tsoron tashi alkiyama din suna cewa wai laula unzila alaina almalaikatu to ai inda dai mala'iku ma an ka sauko mana sun ka zama annaba din ai da ai wai me yasa wai aka aiko mutum kamata a aiko mala'iku su zama su annabawa din faka nuru sulan ilaina su zama manzani zuwa gare mu da shi ne shewar radiyallahu anhu yake cewa al-kuffaru su kafirai dalabu ashiya'an sun nemi abuwa da yawa dalabu an ya atiya humul mala'ikatu rusulan sun nemi cewa wai mala'iku su zo masu sune a matsayin manzanni ilaihim zuwa gare su don haka ga wai kada ya zama diyan annabi adamu kada ya zama daga cikin watan mutum dan adam ne za a aiko masu sai sun kace auna rarabana ko kuma dai ba ma wannan ba dai kai a su dai a gwada masu Allah din gurgun su ganshi subhanallah subhanallah wai a yaye masu shi ne ya kushe fulanar hijaba hijabu a yaye muna hijabi fano shahidul haƙa mu ga Allah su tabaraka wata'ala don haka wai ya khabiru na sai ya ba mu labari annan muhammadu rasuluhu sai ya ba su labari wai lalle a maza Allah manzo shi ne shi ya aiko shi ne kaga wannan wuce wuri ya yi oba da yawa cewa wai ba ma yanzu wai kaji ba ma an wuce masu ce wai a aiko masu annabi din mala'ika ba ma wannan ba Allah da kanshi ma subhanahu wata'ala wai yazo wal iyazu billah to shine ya auna rarar bana wai ko kuma su ga ubangijin nasu din subhanallah sannan sai Allah ya ce kai ai lalle laqad istakbaru haqiqa waɗannan mutane sun yi girman kai fi an fusimu a cikin zuciyoyinsu a cikin kanonsu walakin takabbaru sun yi girman kai wa talabu sun nemi ma la yastahiquna abinda bai dace bai cincinta ba ko alama wa ataw sun yi tsagawa da girman kai autuwan kabiran girman kai mai girman gaske kuma da ka bi talabuhum ru'yatullahi tabaaraka wa ta'ala da suka cewa suna so su ga Allah madauki sarki fi duniya a duniya wannan bai yiwa kuma ubangiji madauki sarki inda Allah za a ga ubangiji tabaraka wataala amma sai a lahira fa eh can din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yana cewa mutane za su ga ubangiji za su ga Allah kamar yadda suke ganin rana ma'ana kaga ai zaka iya ganin rana lahira ko to haka nan kowa zai ga Allah subhanahu wataala ran tashar kiyama to wannan shine Allah ya ce da hakan ga ko alama to nan da suka faɗi wannan magana dama ko can wato sun sha faɗi haka din zaka ga wani abin da suke cewa ba su yin imani wai sai dai autu suke da sama'a kama za amta alaina kisafan auta tiye billahi wal mala'ikati qabila wai ba su yin imani cikin biyu cikin waɗanda abubuwan sai dai wai ko dai in suna son aida da shi manzo Allah annabi ne shi sallallahu alaihi wasallama wai ya dan samu wani yanki na sama a yanki kima su ya faɗo gare su su gani kaji wannan ne shine autu suke da sama'a kama za amta alaina kisafan auta tiye billahi ko kuma ka kawo mana Allah mu gashi gashi subhanallah wani mala'ikaci da mala'iku ya zama ga Allah ga mala'iku sun taho tare gaba ɗai ƙabilan mu gansu ido da ido fuskancin kai tsaye subhanallah kaga wannan izgilin ya yi uba amma da yake ubangiji maɗaukin sarki saboda albarka da daraja ta manzan Allah da cikin su sallallahu alaihi shi yasa duka abin da suka Allah bai halakar da su ba wa ma kana Allah li yu'adhibuhum wa anta fihim haka Allah ya gaya masu Allah ba zai masu azaba in dai manzan Allah na cikin su din to wannan shi yasa suka yi wannan wata aya kuma zaka je a can cikin suratul baqara suna cewa kamar yadda Allah ke ga mana hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi zulalin min al-gamami wal mala'ikatu wa qudi al-amru shi ga ira da zalan an kace mala'ika ta gare ka to ai mala'ika mutuwa kenan ko tunda da ai kaga sai dai mala'ika mutuwa shi kadai zuwa gare ka dai ka ganshi da inda gani zaka yi din in dai ba irin wannan can manyan bayan Allah da mun kai magana ba sannan a sai Allah madaukin sarki ya ansa musu ga wannan isgili da suka yi cewa wai ai sai an aiko masu Allah ya taho da kanshi to sai Allah ba su amsa sai ya ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamuhumul mauta wahsharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu yu'minu sai Allah ce ai su waɗannan kafirin da kake gani don da shi ubangiji madauke sarki ya riga ya sani tun kamin su taho duniyar duk abin da za su yi Allah ya riga san komai abin za su yi din Allah ya sani to sai Allah ce ai waɗanga mutanen da gani inda za mu sauko musu da mala'iku sannan a tayar musu da dukkan wani wanda ya taba mutuwa a tare shi ya a tayar musu da komai da komai su gan shi gashi ido da ido gashi kai tsaye Allah ce ba su yi imani kyale su kaga shi Allah riga sa haka din to amma misali inda za ka gane cewa ba imanin za su yi ba me abu su nema na mu'jiza ba wanda ba a yi musu ba sun neme abubuwan da suka ganin ga hankalinsu bai yiwa abin kuma an yi masu ko mun sha karanta musamman irin wajen demology da ake haɗuwa ko za a ga cewa misali kamar irin irin yadda suke nema kamar irin wanda ake cewa suke yake cewa shi ba zai yi imani da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama sai in ya nuna mai wani iccenya wani icci sai ya ce wancan iccin ya zo sai annabi ya kira wannan icci ya taho inda yake wai icci fa za a kira wa ya taho ai kaga abin ana gana abu ne wanda bai yi wasu a gani to shi ko mu'jiza ga ka'idan mu'jiza kenan ko ta abin da yake karhin hankali wanda kai kana ganin hankalin ga hankalin ka abin bai yiwa to sai Allah ya yi shi din ga wannan annabi din to shi yake ta mu'jiza dama ta ba sai manzo Allah ya nuna musu haka din ya kira icin yazo da kuma icin ya taso din wasu ma suna cewa cewa ya kace kace bai icin to yazo ina kiran shi kaga duk gaba ɗaya ba ko da ka ba shi manzo Allah da kace ba kuma yazo sai ga icin ya cirke duk da sayyun shi gaba ɗaya zazzabi ki da cikin ƙasa ya taso ya jawo har zo har gaba manzo Allah sallallahu alaihi kuma yana tafiya yana rubuta la ilaha illallah shi ici din to to sai kenan to ka gani a sai gashi suka zo suna wannan ne kuma gashi an ka zo an ka haka kuma karshe icin ya zo gaba manzo Allah ya nuna cewa ya yi imani da Allah da kuma ya yi yadda da shi manzo Allah annabi Allah ne manzo Allah ne Allah ya aiko shi sannan manzo Allah ya bashi wani kuma ya koma ya koma inda yake kuma ya koma ta wanda yake to kaga kaga kaga to inda inda misali dama kucan ayaci suka so su gani mu'ajiza sun yi mani aida wannan wagga mata isa aiko a ce icci a sa shi a mai magana cirki ya taso ya taho ya yi kuma abinda za kuma ya koma ya kai wata kawo ba a taɓa shi ba to ka gani shi yasa kaji imamul busari yana cewa ja'at lil awati la ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami wannan wajen su ce ke magana wurin to sannan kaga sun nemi cewa kamar yadda ake samun wani wanda ya kamo da mago shi ma ya zo ga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kai dan ya asko mutane wurin manzo Allah sai ke tambaye shi wancan ne wasu zanga ce mai ai manzo Allah ne Allah ya aiko shi sai zo ce to shi dai bai imani amma dai ya ana so ya imani ga damo nan da aka gare shi dai kamo wai wanda mu da ya kamo kuma yanki ke shautar da gona ya mutu sai ce bai imani da shi sai iman gadama ya yi imani sannan so yake ya ji wan gadama ya yi imani da manzo Allah sannan shi ma ya yadda ya damo yanka ki fama ta ce amma shi ko wani iko na Allah wanda ubangiji madaukin sarki yana son ya gode hakan sai manzo Allah ya tambaye wannan damo kai damo wani ne ubangijinka taki kuma sai ga damo ya magana sai ga shi yana magana da larabci yace da hakan ga Allah shine ubangiji ne kuma yake ce manzo Allah kai manzo Allah ne kai kuma duk wanda ya gazgata ka ya tsira duk wanda ya karanta kuma ya tabe damo ya kakewa kuma sai ga shi zama larabci yana magana da larabci ko ka gani to wannan shine har ana cewa shi yasa shi wannan mutumin ba sai ya ji ya gigice abun ya shiga hankalin shi da yawa sai ya ji ma ina dai manzo Allah ya bashi dama ya mai sujada saboda watan gaisuwa misali saboda jin abin ya ratsa shi sai maza Allah ce ai ba ai mu wani sujada sai Allah subhanahu wataala eh sujada ba dukushi ba kula eh kawai ne ce baka dukushi ake magana sujada ake magana sujada so yayi sai a maza Allah ce ba a kowa sujada ai sai Allah kaga duk in imani in duk wannan gane ne ya isa yasa duk kafirai su imani gaba ɗaya na makka amma ina sun ka dawo sun ka nemi kai kai tunda dai abun haka nan ne dai sai sun ka ce bari duk sihirin ga da manzo Allah ka tunda duk abin da aka ce suka sihiri ne su duk inda an kai wata mu'jiza su ce ai sihiri ne sai sun ka ce amma bari su nemi wani abu wanda ai shi wanda an kanin shi ba za a yi ai shi tunda da sihiri ne aka yi ai duk sihirin mutum da bai isa ta sama yau sihiri ba sai sun ka ce yanzu a wanda za a yi son suka yi wata suka son annabi ya raba musu shi biyu ya cage musu kowa na kallo can sama ne wacin da suna ganin yan nan kasa dai ne waɗanda abubuwan za aka yi to can sama a za a yi ta can sama da yau sihirin tunda sihiri ne suke kallo to maza Allah kuma ya tashi da haka wasu malamai suke cewa wata umarni kawai maza Allah ba wata ya tsage din wasu kuma suka ce ya zo ya sallah roki Allah Allah ga abin da ake bukata a ba mana wata biyu kuma take da sai gashi Allah ya raba wannan wata tsage biyu ana ganin su ga guda watan saiti wajen bisa ga dutsen Jabal Abi Qubaisin guda kuma wajen dutsen Qaiqi Ad sai ga duwatsun ana ganin sun rabu kashi biyu wata ya biyu me ya rage cewa sun kai in yayi haka nan za su yi imani ba cewa sun kai da ya masu wata in dai raba masu wata biyu to za su yi imani ai kaga yanzu tunda an yi sai mi kenan sai a yi imani amma sun ka ce kai to amma dai duk da haka ne dan jira akwai mutanen su waɗanda sun ka dan haita can wani gari wurin harkar kasuwanci sai in sun dawo sun wancan gari in sun ga haka nan din sannan za su yi imani da haka in ba in ba mutane suna dawo sun kace su ma sun ga haka nan ba su imani su a suka zo sai ga mutane kuma aka yi da sun karawo da su ma suna shigowa sun kace wai mu kun ji kun ji abin da Muhammadu ya mana nan garin sallallahu alaihi wasallam kun ji sai ne da ya mana wai a'a ce kun ga haka nan sun kace su ma Allah sun ga haka nan ce to me ya rage yanzu sai a imani ko sun kace kai wanga sihiri ne wanda kai duka kame duniya da shi ya da aka shi yasa kaji Allah ce ai kitana bata sa'atu wan shaqqal qamar wa in yara kullu ayatin yuridu wa yaqulu sihrun mustamir sai ce ai sihiri ne kai wanga wanda ya game ko ina da ko ina ba su yadda su to kaga nan ne misali shi yasa kaji Allah ya ce ai koda za a ta musu da komi din to ma kanu da ba su yin imani da ai ba yi ba su ba to ka gani to sai nan sai wani wurin ubangiji wanda kike sai yake ce musu ayyawma yarawna almalaikata yawma yarawna almalaikata la bushra yawma yadhil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura
a to kaga wannan ne ya su waɗannan kafirai sun nemi wannan abubuwa ne saboda izgili da rashin kunya to shine sai ubangiji madaukin sarki sai ba su amsa ya ce to a gaya musu yawma yarawna almalaikata ko ranan da za su ganin mala'iku din nan fa to su sani wa la bushura yawma idzil lil mujrimina ran nan kan babu wani albishi da farin ciki ga kafirai fa don ka ganin mala'ika nan ba alheri bane gare su ma'ana nan kaga Allah yana masa hannunka mai sanda ne fa su sani cewa mala'ika da suka sun sai ya to sai ya to to gani ne fa ba alheri bane gare su to shine sai ya ce la bushura yawma idzil babu albishir ba farin ciki ran nan fa lil mujrimina ga kafirai a yawma nuzulil mala'ikati ranan sauka mala'iku din alaihim gare su da ka sai ati da sannu abun zai zo haka din walakin na zalikal yawm laisa lahum fihi busharatun da haka ba bushara bane gare su bal yajiduna ma yakhafuna abinda suka tsoro shine za su samu in su kuskura sun kadu da mala'iku din fi zalika lama wannan yin bi khilafil mu'minina sabanin mu'mina su kam falahumul bushara su kam bushara ta tabbata gare su min al mala'ikati ga aljannu bil jannati da cewa su in aljanna ne suwa yubashshiruhumul mala'ikatu bil janna mala'iku su rinka musu albishi da aljanna wal kuffaru su kuma kafirai la yarawna busharatan ba za su ga wata bushara ba fi zalika lama a cikin wannan yin din to fa'ala hadha bisa ga haka din ne yambagi ya kamata gare su Allah ya ta'jilu zalika al-yawm kasu ne mai goga zuwa wanga rana mana da cewa yau sai ga mala'ika din ranar mutuwa to shine sai Allah yake cewa a waya kuluna rannan wannan rana ne za su ganin mala'iku za su rika fadin cewa hijran mahjura wai ma'ana tsari abun tsarewa wai ma'ana suna neman ina inda wani abu wanda zai shiga tsakanin su wai ka suna uzu billahi kinan ga mala'iku an fahimta ka sai mutum zai ga abin da bai so ko sai ka ma'uzu billahi misali to irin wannan kalmar za su faɗi da sun haɗu da mala'iku za su ga hijiran mahadura wai ina wani abin tsari wanda zai shiga tsakanin su da su da waɗanda mala'iku to ai kuma kaga ba shi wannan dama ga ka'ida al'ada su laraba haɗin ƙurayshawa sun saba da haka duk sanda wani abu ya sauka gare su na tsanani sai su rika faɗin hijiran mahadura hijiran mahadura haka mai tafsirul khazin ya kawo a cewa watan suna yin wannan ne amin to kaga wannan kaga ƙarshe ai ko ya kamata mutum ya gwada namiji ne ko to an zo an ta rashin kunya ai kaza kaza ai a kawo mana ina suke ina suke to kuma an zo gwamnatin ya kama kwaruruwa yana kuwa go to kaga ba namiji kenan to kaga musu kai maza ba kenan to saboda haka wato shine nan sai suna cewa hijran mahjura suna neman tsari wanda yake abun tsariya wanda zai shiga tsakanin su da su waɗannan ne din to kaga shi yasa kaga cewa a wata ayat Allah madaukakin sarki yana cewa walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ai inda zaka ga su waɗangan kafiran lokacin da mala'iku za su karɓar rayukansu za a gansu suna bugun huskokinsu da bayansu ko ina bugun za su yi a lokacin ibarin fa Allah kiyaye mu to saboda haka amma kaga su saboda izgili kullun ina yawan ina mala'ika din kuma mala'ika nan yato mutuwa ce za a yi fa to haka Allah ke bada labarin cewa ga abin da zai faru wata aya kuma zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala cewa wa law tara iz zalimuna fi gamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaqi wa kuntum an ayatihi tastakbiruna haka zaka ji suna cewa wa Allah yake cewa da zaka ga su wadannan azzalumai din lokacin da suke cikin magagin mutuwa a lokacin mala'iku sun shimfida hannun sun ce to ku he kamar da rayukan naku ku ba mu to ai ga an ce mutai hikar da ta ai kaga ya san bai iya amma za a ce ku kawo rayuwar da kanku al yawma tujzauna azabal huni za a ce musu to yau kan za a saka muku da azaba ta wulakanci kai Allah kiyaye mu Allah ya tsare mu bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaqi saboda abinda kuka abinda kuke faɗi ga Allah na ƙarya kuna ma Allah ƙarya wa kuntum ana ayati tastakbiruna kuna girman kai ga ayoyin Allah yana karanta muku to yau kam za ku fuskanci azaba mai tsanani ranar alkiyama kuma sai ka ji Allah yana ga musu cewa al-yawma tujza azabul huni ko bima kuntum taquna ala ghayri wa kuntum an ayati wala qad ji'tum munafurada kama khalaqnakum awwala marratin haqiqa za ku- kun zo mana da kuna ku kadai wai ma nawa da sun ka tawo duniya tunda ba wanda ya tawo da sula ba wanda ya tawo da ko naira duniya to shine sai Allah ya ce masu yau wanda kun ka tawo da mun kai ku can harkun duniya har yanzu ga kun dawo mana haka nan to sai ni wala qad ji'tum munafurada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da mun ka bako na duniya yanzu yana can kuma yana yake don haka har Allah zai gaya mace to ina gumakan naku da kuke cewa ai za su cece ko sun ga to ina suke to saboda haka Allah ya kiyaye mu daga irin wannan to wannan duka dai Allah yana magana akan cewa kafirai in za a karbi rayukan su haka za a yi musu don haka shi kafiri in aka zo wannan karbara to ba magana bushara fa gare shi don haka watan a kushi ne na Allah zai fuskanta don haka idan ya zo din mala'iku za su mai albishir ma'ana albishir irin abin nan da na- eh, kamar a ce gace kenan tunda albishir an kama albishir an ce albishirinka amma za a gama maka wata mummunan magana ce ai kaga ba albishi bane ko to za su yi masu albishi da cewa to ku sani akwai azaba da an kai baku da kuma watan abubuwa na musiba kala kala da dauri na maruruwa da an ka tana dan muku da wuta da tafashishin ruwan zahi da hushin Allah subhanahu wataala da kuma watan dukkanin ko menene konewa konewa na wuta da an ka tana dan musu to wannan haka za su yi musu Allah ya kiyaye mu daga wannan ne to haka shi yasa sai ya zama dai watan abin da Allah zai fitarwa kenan na wannan fitar to kaga ne shi yasa Allah yake ga masa to wannan niyya ranar ganin mai kutu la bushra lahum ba ba hawa- farin ciki bane ranar amma suka mutanen kiki Allah sa da mu cikin su su kam a, suna da kyakkyawan makoma domin ga abin da Allah yake cewa gaba Mm. Mhm.
وقدمنا إلى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا
to sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa a bayan haka wa qadimna ila ma amilu min amalin ko da haka su waɗannan kafiran sai Allah ya ce wa qadimna da hakan ga watan za mu nufi ila ma amilu mun nufi ila ma amilu zuwa ga duk abin da sun ka aikata min amalin na wani aiki min alkhairi na alkhairi ka sadaqatin kamar irin sadaka da suke yi ka san za ka ga kafirai suna sadaka ko wasilatul rahimi da kuma sadar da zumunta da suke yi na yan uwansu wa qira zaifin da kuma irin in sun yi bako suna ci da shi suna bashi abinci wa igasatu malhufin da kuma taimaka ma wanda mai neman agaji fi duniya a nan duniya to duka Allah ya ce za mu halatu da wannan abun nasu din faja'alnahu haba'an sai mu mai da shi ya kamar yadda ka san kura mansura abu shekewa shi ke na bai da wani amfani gare su saboda wai an rasa sharaɗin da ake bukata ai sharaɗin karɓar aikin mutum ya zama mutum na da imani kuma ya zama ya yi niyya ne don Allah ya yi da zara ko mutum na da imani amma bai don Allah ba aikin maza ne ba zai amfani shi ba don ya zama da yake nan shi ko dai tsina Allah bai so tun da dai ba don Allah ka yi ba don ɗaya a gani ne kai to Allah bai da bukatar shi saboda ubangiji yana cewa ana a ganin suraka ni mawadaci ne daga cikin watan abokan tarayya gaba ɗaya don haka in kai abu don ɗaya a gani kayi don Allah kuma don a- don- don a gani to da kayi wannan sai Allah ce to ai shi mawadaci ne ya ban wadancan da kace su don su gani ya ban masu ko kaya kama an baku kyauta na wani kudi sai da wani sai ya ce aka yi ai ba matsalar da can kuku to irin wannan sai Allah ce to shi ya ban masu waɗannan sauran abin da kai don su gani to ya- shi Allah ya ci girma ya ban masu shi mawadaci ne shi ya subhanahu wataala to shine Allah yake cewa za a mayar da waɗannan ayyukan nasu sai su zama haka ne saboda ba an rasa sharadi ma'ana shine saboda babu watan imani a ciki kuma ba yi don Allah dole sai an samu sharadin cewa mutum yana da imani musulmi ne shi ya sannan kuma yayi aiki ne da kikkiawan niyya don Allah shine ikhlasi kenan to shine Allah yake magana cewa to za a abin da zai faru kenan to da haka shi yasa zaka ji can wani wuri mun karanto a can baya ko zaka cewa a amalun kasalabin kasalabin biqiatin ko ya hasabu huzzam anu ma'an haka za su gani shi yanda ka san kaman kawalwalniya wanda za ka ga kamar yadda muka ce shine lokacin da in mutum yana tafiya a tsakiyar rana dinnan bisa ga titi za ka hangi can nesa sai ka kaman kama abin da ne sai ka kaman kama kana hangen ruwa to amma kuma in ka zo ko sai ka ga ba komai ba ruwa bane a wurin to shine Allah yake magana cewa su waɗanda aka kafirai wanda ba ba musulmi ba to aikin su da suka aikata irin waɗannan gadin sadakar da suka yi da kuma sadar da zumunci din da taimakawa baki da duk wani abu wanda suka yi to sun da su kafirai ne ba su da imani to sai ya zama Allah ba zai karba ba don haka ba su da sakamakon komi wasu malamai kuma suna cewa su waɗanda ba musulmi din ba duk aikin da suka yi duk lokacin da sun kai wani aiki na lada kamar sadaka din da sauransu to shi yasa kaga Allah yana ba su ƴaƴa ya ba su lahiya ya ba su kuɗi da sauran duk abubuwa na jin daɗin su na duniya wai sakamakon aikin su ne Allah ba su na duniya din kuma kaga wannan ne zai iya faru da ai ko tunda za ka ga wani lokaci ba sai ga sai ga abubuwan ba sai ga sun sun daddala ma wasu musulmi ma wani abun duniya ko za ka sun fi harka na kasuwanci kuɗi da sauran abubuwa na jin daɗi da lahiya da komai to wai sakamakon aikin da suka aikatawa ne nan duniya din na kwarai din sarkar da suka yi sadar zumunci da sauran duk abubuwa suka yi na kwarai din nan to shine wai sakamakon ne sai Allah ba su ruwan ganin jin daɗin duniya don haka an biya su kenan amma shi mumini a duk lokacin da zai yi aiki to duk sanda zai bada wani aiki na lada zai yi Allah ya bashi wani abu dan kadan daga cikin abin da ya bashi sunan duniya din amma mafi yawa din an aje mashi sai lahira ne eh sai lahira kuma duk lokacin zaka yi abu daya mutum mai imani mumini to shi Allah goma zai lonka mashi yau inda zaka yi sadakar naira daya misali to shi Allah lonka ma za a goma lada goma za a baka kuma in ma ya zama cikin zuciyarka karihin yinka don Allah sai a lonka ma fiye da haka nan din sai a baka so 700 sai a baka 700 kaga allonka maka kenan da yawa kaga sai a baka goma sai a baka 700 in ma ka ƙara ya zama an ƙara samun ikhlasi yi naka don Allah ya ƙara ƙari sai Allah allonka maka ma adadin ba ma iyaka zaka je da Allah ki gama da cewa masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama salih habatin anbata sab'a sanabil fi kulli sumbula sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim sallah ce ai misalin waɗanda suka ciyar da dukiyarsu saboda Allah ya ce to kamar misalin mutumin da ya shika ƙwaya ɗaya ne wai kamar yanzu ka ɗauki ƙwaya ta gero misali ko ta dawa ka shika ƙwara guda sai ka shika sai ta hito in ta hito sai ta yaya ma'ana sai ta haiɗan ɗa guda shidda in aka gama ga ɗaya shidda gata nawa kenan bakwai kenan ko sai ta girma ƙarshe kuma kowanne guda daga ci sai ya zanganya guda zanganya nawa kenan zanganya bakwai kenan ko sannan sai kowace zanganya kuma ta yi ƙwaya ɗari ɗari nawa kenan ɗari bakwai kenan to in ka bayar da ƙwala guda in ka bayar da naira guda misali in dai ka yi don Allah to Allah haka zai lunka maka wadda kasan kashi ka wannan ƙwala gero haka sai Allah ce kai wallahu yu da ifu liman yasha kai Allah yana lulun ka ga wanda su he da haka nan din ma wai ma'ana daidai yanka don Allah daidai kuma lunkin lunkin da za a yi maka din to Allah ya muna ikhlasi ya ba mu ikon yi don Allah albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to saboda haka sai ya zama nan ana magana akan cewa watan su kafirai su kuma ba su samu wannan ne don ba don Allah sun kai ba ba kuma wasu da imani to sannan sai Allah maɗauki suke ce to su kuma ashabul jannati su kam yan aljanna yau mai izin wannan rana ɗin khairun mustaqarran su kam su adda mafi kyawan watan matabbata min alkafirin he da kafirai fi duniya anan duniya wa ahsanu maqila kuma sannan su ne mafi kyawan wurin da za su yi kwanan watan hutawa rana maqil an ka ce kailula wai shine ma'ana huta irin tsakiyar rana sadda ana tsakiyar rana ta yi daidai duk kowa shige gida ya dan kwanta ya huta lokacin lalaba su suna da irin wani al'ada din duk inda rana ta tsakiya kowa zai shige cikin gida ya kwanta duk gari kasan dare kowa zai shiga gida ya cikin daki ya je ya kwanta shi kine ya huta gari kasan dare haka suke yi irin to shi yake shi ba kailula din to shine sai Allah yake cewa su ya aljanna haka za su yi din su sai sa ake cewa wai saboda hisabin da Allah subhanahu wataala zai gaugawa yi domin shi Allah wallahu sari'u hisabi ne an ce za a yi hisabin da sahe ko da rana za ta tsakiya an gama hisabi masu yawa aljanna sun ta sun fara hutawa nan talata din Allah ya sa da mu cikin su din da haka za su suna ta ma sun kwanta suna hutun rana cikin tsakiya kamin rana ta ta kai tsakiya an gama komi an sallame kowa to Allah ya sa mu hisabi kyakkyawa mai sauki kuma albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan kaga shine Allah yake magana cewa ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila to wannan shine kenan to kuma ana cewa su irin waɗannan ashabul jannati din su ne waɗanda tun daga wajen karɓar rayuwar ran nasu tun daga wannan lokacin za ka gama da aiku sun masu albishiri ko za ka ji ana cewa innal ladina qalu rabbuna allah sun mastaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum ma fiha ma tad'una nuzulan min ghafurur rahim sai Allah yake cewa lalle waɗannan sun kai imani sun ce Allah shine ubangijinmu kuma sun katsaye suna bauta ma Allah subhanahu wataala inda ya kabata din to waɗannan kan mala'iku za su sauka gare su in lokacin mutuwa su yayi za su riga ga musu ga ku ji bakin ciki kuma ga ku damu ka ku ji tsoron komai ku yi farin ciki akwai aljanna da Allah ya tanada maku sannan kuma mu dama ko san masoyan ku ne mala'iku za su ga musu haka mu dama masoyan ku ne tun a rayuwar ku ta duniya sannan kuma ku sani duk abun da kuka so cikin rayuwar ku ga rayuwar ku shine walakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abun da nan ku ya kaso to Allah ya tada muku yana na akwai shi za a baku walakum fiha ma tad'una duk abin da kun ka ci a kawo take za a kawo muku shi din kuma wannan nuzulun min gafurin masauki ne daga wajen Allah na mai gafara din nan Allah ne maka wannan masauki Allah ya sa da mu wannan ne to su waɗannan mu'minai tun wurin an san rayuwar su ne ana haka mala'iku za su ga musu wannan din to kaga ashe kenan a irin wannan kaga shi mu'minai haka za a yi ana cewa duk mala'iku guda ne amma mai karɓar rayukan duk guda ne na musulmin da na kafiran amma iyaka ana cewa bambanci guda ne in za a karɓi na kafiri ne sai a zo da tsanani da sifa ta ban tsoro wai wasu malamai suna cewa in ka diba kamar soja ne baka in za a tai wajen yaƙi to sai a sa kayan dabara koko sai a yi ta hutan mara cewa da ka gani kai kasan ba lahiya in kuma za a je wurin ɗaura aure ko sauran wasu abubuwa kaga fararen ka za a sake to a cikin ko kaga a majin su ne misali to duk mala'ikun guda ne in za a karɓi ran kafiri za a fito cikin sifa mara kyau Allah kiyaye mu in kuma za a karɓi sifa watan rayuka ta mumini kuma za a hito cikin kyawawan sifa da kyau wanda za a zo cikin farin ciki sai an fara bakon tambar da mutum hankalin shi a kwantar da hankalinka babu wani abu ka ji tsoro kai komi to wannan haka za su mashi kenan to sannan sai ubangiji sai kuma kamar yanda watan wani ya zo a cikin hadisi har yanzu hadisin barra'u bin azib radiyallahu anhu yake cewa su mala'iku za su rika faɗa ga mumini za su ce mashi ikhriji ayatuha nafsu tayyiba ya ke rayuwa tsalkakakka ki fito watan filjasar daga cikin jikin wannan filjasar da ɗayi ki fito daga cikin wannan jiki wanda yake tsarkakake don haka watan sai su ce don haka Allah ya tana dan maki watan wuri watan shine rauhun wa raihanun ko zaka ji wata aya ko fa rauhun wa raihanun wa jannatu na'imin ko Allah ya tana dan musu hutawa da jin daɗi da kuma aljanna ta ni'ima sannan kuma wa rabbin gairu gadbani da kuma ubangiji ba mai hushi da su ba haka za su gaya musu haka imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi don haka muna roƙon Allah ya samu daga cikin mu'minai waɗanda za a karɓi rayuwarsu a cikin sauki albarkacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a kuma da yake lokaci yayi kamata ya mu kwana da sai dai gobe sai mu tsaya ta da fatan da muka daidai Allah karba muna kurakuran mu kuma Allah ya yafi muna Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a dukkanin jama'a da suka zo a wannan guri Allah san bukatun kowa Allah biya mu da kowa bukatun na alkhairi baki daya da sauran masu neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban duka Allah sani Allah biya mu da kowa bukatunsu na khairi a masu neman addu'a kan marasa lafiya gida da asibiti Allah ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiya kuma ya kara mana himma mai aiki da lafiyar da ta mai aiki da ita masu neman addu'a kan kasuwancin su da manoman mu da masana'i na hannu da ma'aikatan mu na gwamnati gaba ɗayan su Allah ya ma kowa jagoranci a cikin lamarin sa baki daya Allah sanya ma kowa albarka cikin abin da ya mallaka alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata na cikin gida masu cikan nasu ma muna roƙo Allah ya saukar da su lafiya a cikin ɗakunan su a cikin sauki alfarman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkanin ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata muna roƙo Allah ya karba muna Allah ya ba mu du'a sanin da a cikin wannan wata Allah ya sa mu daga cikin da yake yauta a cikin wannan wata alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma ja'al lana min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makharajan wansurna ala man adana waj'alhum haba'an mansura اللهم الطف بنا في تيسير كل اسير فان تيسير كل اسير عليك يسير ونسالك لسر المعافاه في الدنيا والاخره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين الحمد لله